إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara sake mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa dan uwan kuliya su bin abdullah Allah mana muwafaka yau da muna shidda ga wata na rabiul awwal ka jimadal ula shidda ga wata na jimadal ula hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da sha biyu ga wata na farko shekara 2019 Allah mana muwafaka bismillah alama awal bira bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in kafin ya fara akwai lambobi da za a iya kira kamar haka guda biyu akwai lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 99 0 sosande ko lamba ta mov mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka bismillah mala abin da yake wani ban Allah ne yake tambaya bisa ga cewa idan mutum da matashi suna tare sai ya yi mata hushi bi ma'ana ya ƙaurace mata har sama da wata hudu wai wannan sama da wata hudu ya zama saki ne ko kuma a to wannan mas'ala da yawa mutane sukan kawo mas'alar ila'i ne nassin ƙur'ani ya kawo wanda suke rantsuwa ba su kusanta matansu Allah ba su damar a jiraye su arbata ashur wata hudu to wata hudu ne in yayi za a tseda misali mutum ya ce na rantse da Allah ko ka zanen kyar kwalin bana ƙara kusanta matata to wannan wata hudu ne aka ba shi dama in wata hudu yayi matar tana da dama ta kai shi gaban shari'a wurin ƙara ko ya dawo ya ci gaba da mu'amala ta yau da kullum ta arme uku suke ta amma wai ba cewa ba ne ba idan mutum dan ya wata hudu bai wajen mace ba waya ce babu arimi wannan wannan mugun shari'a wannan ba shari'a bace ba ba shari'a bace ta Allah ba haka ba tsarin yake yakan yin wata za ta iya haƙuri shekara ma ko shekara biyu ma wannan ya ce ita amma mace abin da ka bada a nan a mace an ba ta haƙƙi tana da dama a raba shi da magana wata hudu ne limit iyakar jiran da za ta iya yi ko rantsuwa kai amma haka ba ta kai ƙara ba ko ba ta damu ma aka zamana ko ta yi haƙuri duk da an sa ku shiga haƙƙi inda gangam ne to wannan haƙƙinta ne idan ta yi haƙuri ba ta yi ƙara ba wani bai zawa ce babu armin tsakanin babu armi dan wata hudu ko shekara hudu aka yi armi iya nan armi matuƙa ba sakin ta bai wannan shine magana kenan magana ga take akwai magana nasin qur'ani amma magana wanda ya rantsuwa bai zuwa kuma ta hudun in yayin mutum tana da dama ta yi ƙara ta yi ƙara ko ya dawo ko a raba shi ne kurum amma inda za ta haƙuri ko shekara hudu ne armi yana zama armi Allah wa Allah illa shiga haƙƙi kurum na'am to wannan shi kuma yana sujjada tambaya ne a cikin sallah yace mutum ne ya mance sujjada ɗaya a sallah shi bai tuna ba sai bayan ya yi sallama waya zai yi
to eh ɗan uwa wannan mas'ala na son ƙarawar tambaya iya kuma ta zo ba nan na shi oshi ce uwa ce za ta ce kurin dole kudin sha mata lahiya ya barta ba sakin ta bai tana na azamne kuma shi uwa ta ce sha mata lahiya misali wannan eh, mat- barin da ya mata shi iya jin magana babar shi ko shi za a zama inda ita ta haƙuri har masu iya nan amma in waɗannan su bu gano mas'ala ta uwaye lalle Allah subhanahu wata'ala ya ba uwaye mai girman haƙƙi a kan ɗa uwa uba su ne mafi girman haƙƙi a kan bayan haƙƙin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma sani uwaye duk da kuna da haƙƙi kan ɗanku ma ku sani bayan Allah kuke kuma kuma kana iya ma ɗanka zalunci kuma Allah saka mishi in kai ne sama da shi Allah sama yake- sama da kai yake misali wata ruwaya ta Abdullah bin Mas'ud yana da yaro dan gidan shi yana bugun shi iya bugun shi sai can annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsankaro shi sai rinka ce mishi ila ma ba Mas'ud ila ma ba Mas'ud inna la qadara alayka minka ala hadha al-ghulam ka sani ibn Mas'ud bisallaji musan koya ba ka sani ibn Mas'ud iko Allah ya iko akan ka da iko ka kawana yaro naka mana idan kai kana da iko kan shi Allah ya iko akan shi uwaye idan kuna da iko akan da ku tursa sa mishi ku gallaza mishi to shi Allah ya maka biyayya to amma kai zalimcin da ka mishi Allah zai saka mishi ba kusan da kana dan iya danka ko bawanka ba da ba ko bawa ka zalimta Allah bai barinka ba kuma mu gane da lamarin mutane musu suna mai da abin kunna an ce danka kai kake kai ka gallaza ma yaro ka shiga haƙin yaro kuma kai kana ga wajen kai ne uba ko ke ce uwa eh haka ne kuna mai girman haƙi amma wannan akwai haƙi cin haƙi Allah subhanahu wata'ala shine mahalicin kowa da kowa yace inni haramtu dhulma ala nafsi faj'altu bainakum muharramatan fala tazalamu tun hadisi kudusi namsu na karuwa yau maza na ka cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce inni haramtu zulma ala haramtu zulma ala nafsi na haramta ma kaina zalunci wa ja'altuhu bainakum muharrama kuma bayina na sa zalunci haramun tsakaninku ashe fala ta zalamu kaku zalunci da haka uwa ko uba kamar da yake miji shine mafi girman haƙi akan mace yakan zalunce ta shike na shi mafi girman haƙi akan shike na ce shike na ya ce banza ya yi banza ya abin da girma haka yan wallahi ma'aihuwa dan matsala ta armi ake samu yaro matar shi kurin tsohuwa an samu magana mata kurin ta shiga ta zama kishiyar mata da gangam a yi ta bala'i iya san tana san shi kuma ta ce fat ba kai ba ita wannan nasiha ce ga uwaye mata ku bar shiga haka ɗiyan arman ɗiyanku ki mai da sarakoki kamar kishiyarki sun da yawa suke haka nan a ji tsoron Allah kan ki garza ma ɗanki ki raba shi da iyalan shi da matar shi da ɗiyan shi don wata bunoki da ba zai miki biyayya lalle kamar ta biyayya uka ce amma ki sani a lokaci guda Allah zai tambaye ki haƙƙin wannan bayar Allah ta cika hudda daga cikin iyalanta cika raba ta da ɗiyanta wallahi Allah Allah zai miki hukunci wannan nasiha ce ga bangaren wannan waye amma idan ita mata ta yi hakuri yake zuwa wajen ta ko shekara nawa kai inda ta yi hakuri ba ta babu arimi illa zalunci gurin wallahi wallahi assalamu alaikum na'am wanda ya bar sujada a cikin sallah wanda ya bar sujada a cikin sallah na'am idan sujada ce ta ƙarshe ya yi sallama ya tuna ya bar sujada zai dawo ko da kusa ya bar wurin sai ya dawo ya zamana a wurin da ya bar sujada wurin da ya salla sai ya kawo wannan sujada ta biyu ya cika ya yi tahiya ya ma annabi salati ya addu'a in yace assalamu alaikum sai ya kawo sujada ba'da salam sujada guda biyu ba sallama shine gyaran sallar shi idan wa wannan sujada da ya bari misali iya misali mai raka a hudu a raka ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku he a ta hudu ya sallama sai tuna ya bar sujada a raka'a ta baya to wannan abin da zai yi waccan raka'a duka zai barta ɗungurungum sai ya tashi ya ka raka'a guda sabuwa ful in ya ka misali raka'a da zan ciko wacce zai ka raka'a da fatiya in ya ciko raka'a guda zai zamana ya yi tahiya ya ma annabi salati ya addu'a ya ce assalamu alaikum sai faɗi ya sujada ba'da salam wannan shine gyaran sallar wanda ya bar sujada a cikin raka'a ta sallar shi na ta an gane in mai bi mata ce kun ya koma zamana yi ta shi ke ba in kai bar salam an wacin wata raka'a ce he sai bar wata raka'a da ya sujada daya he ka sabo raka'a kamacinta in ya kare he sujada ba'da salam wallahi alam na'am to sai wannan shi ma mai iya tambaya ne game da mutum ne ya taimama sai ya yi sallah Mm.
bayan ya yi sallah kuma shikenan kai tsaye ya samu ruwa wai ce wai ya sake ko ko a'a To, an washi abin da ake maganar wanda ya taimama, ya yi sallah, ya yi sallah ne da wani abu wanda aka ce ya sallah da shi. Eh, falam ta jidu ma, fatan musa ne taimala ce, kun samu ruwa, fatan musa ne taimala, ake da sa'id. Ma'ana, haka wanda na sanar iya cewa a turab a hurin mumin, wani mace da ma'a ashirar sinin, aka makasar salama. Ƙasa abin tsarkin mummuni ne idan bai samu ruwa ba ko da shekara goma za a yi kenan a lokacin da babu ruwa tare da kai ko bai tabuwa kai tsaye yanzu a haka shine rahamar da bambancin da keɓantar da aka ba wannan al'umma aka ba mata yamama kenan idan babu ruwa kai tsaye abin da aka maida maka kayan tsarkinka a yi sallah shine ƙasa kenan idan kai taimama a lokacin da babu ruwa kai sallah ka yi sallah da abin da aka ce ka yi ba magana ramu sallah sallah ka ta yi daidai daman kambaci ce ƙasa kambacin ruwa ce inda babu ruwa ina fata an gane ba magana sake sallah don ka yi sallah da taimama ka yi sallah kamar ka yi sallah da aulani a ce saka sallah kamar ka da aulani wannan shine bayani kan haka wallahu a'lam
to malam eh, mai tambaya na farko ke cewa wai mace mai ciki tana rage
wannan malamai magabata suna da sabanin regil mana haila ta mace mai ciki mana ga cikin wani tayi da na zamani ne kuma bincike da aka yi na shari'a da likitoci a aikace sun ce kurin gaskiyar magana mai ciki ba ta haila kurin ba haila ba ce wani jini daban a je likita a bincika a jini kajin wani ciki ne ko zazzabi a takaice dai sun ce haila mai sunan haila kuma da mun dai san ma'anar haila a ilimance cewa wani abu ne na makwanci yake cewa na ɗaukan yaro da ma'aihuwa take shir- shiryawa idan yaro ya zo shiga kuma idan ba a sami yaro ba haka Allah ya tsara abin wannan abin shine ke zubewa ya koma jini ya zube a tsawon wannan wata a tsarin da Allah ya wa mata wani abu ne na ilmiyan bangaren ilimi na dan adam na sannan ilimin siyansa a sauransu kenan kuwa wannan shi ta karkari ko malaman na shari'a ma ta sun yarda cewa ba haila bace ba a cikin halin inda ciki ya shiga ba magana haila kuma gashi me yasa inda har akwai haila za a sa shari'an ita mai ciki ta aihu ka kenan da akwai haila ya ka kuma magana haila sai sai magana ce mai kashin gaske ba a haila da ciki da wani jini daban sai a bincika ko jinin menene alkitance wallahi alam mai na hukuncin saduwa a wannan halin to in aka ce ba haila wace kenan sai ai haila shi aka hana aka hana aka hana kusanta mata haila shi aka hana kusanta mata yanzu ko da banka aje ko akwai matsala cikin jinin wannan kuma ya rage gare ka ka binciki likita goma
to wanda yake tambaya wai na hukuncin mata masu sa turare suna bin gari
To, eh, ‘yan uwa masala ta tare na mata abu ne sananne? Hatta cikin sarar Bukhari, wadda ta inganta nan sarar sam yayin magana ta duk matar da za ta sa turare don ta ba gari kamshi, tana matsayin mazinaciya ce. Na tafi zaliya kamar tana tana zama zunuci. Wannan abu ne haramu ne karara. Illa wasu kan ce to ko mutum zai fita yana wari? Akwai wani mushkila. Akwai ina gabatarwa da manzala yake cewa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. طيب الرجال ما زا- ما خفي لونه وزح ريحه turaren mata wanda kamar shi ta bayyana kamshin shi abu irin wannan kenan kamshin bai- akwai turaren da bai- bai daguwa zai hana wari ya tashi daga jikinki kuma ba a jin kamshi idan kin wuce irin wannan kenan bai zama lahi daman lahin a ba gari kamshi ne da kin wuce ana jin kamshin ki amma akwai turare da ake sawa ko irin sa da za a mishi wanda bai hana bai sa a ji wari kamshi amma kuma zai kare wari a jikin mutum wannan shine na ga kan wannan magana wallahi alam haka za a yi a sa turare wanda kamshin da bai tashi wallahi alam to wanda yake tambaya wai addu'a haɗin kai tsakanin mace da miji
To, wannan ban san ba addu'a ta musamman ta wannan abin da ta faɗi, illa kurin a wuraren addu'o'inta da ya ƙoƙarin kawo addu'a roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah haɗa kanta da mijinta kurin shi ne. To, roƙi Allah, Allah haɗa kanin kanta, amma ban da ta addu'a ta musamman. To, roƙi lokacin addu'a ta cikin dare ne, cikin sujada ce, ta wani addu'ar Allah haɗa kansa da miji- da mijinta. Shi ne kurin, amma wannan addu'a ta musamman ta wannan abu.
to wanda wanda yake tambaya cewa wai ina hukuncin fasara hudu ba da ake yi da hausa wai wasu sukan cewa wai bida ce
to kasan shi mutum kurin ya ce kaza bid'a eh an ka ce haka duka ma wa'azi ma da hausa sai a fasa sai a bar hu- hausawa da hulani da bare-bari da zabarmawa da turawa ya a bar su kurin su ci gansu baka su ta zama su haka nan zama su jahilai saboda babu annabi bai fasara taba fasara qur'ani ba ko taba fasara hadisi ya taba fasara hadisi kuma wa'azi ke ko wa me juma'a wa'azi yan juma'a ne jan hankali da liman ke idan aka ce ba fasara hudu ba to kenan ba kai magana ba ma san su ba ma ma'ana ka samu ta daga zuwan su larabci ba sa abin kodi wa kawa zan shi wa- hudu ba wa'azi ce annabi sallallahu alaihi wasallam fasara yake ai wannan dalili ne don ku gane muhimmancin abu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma sami rasulun illa bi sana qaumi Allah ya cewa ma sami rasulun illa bi sana qaumi kuma to aiko da manzo bai ta hajji mutane shi kenan isar da sako na Allah ga al'umma dole a fasara shi shine ma'anar fasara hudu ba kuma na ga cikin magabata babu wanda yake inkarin ko kace maliki ko shafi an samu in cikin malaka ka magana inkarin shi ma abu nake inkari ba fasara su inkari a akwai masu ganin hudu ba kanta gaba daya za a yi ta da hausan mutane kurum na'am shi ne wata aka samu wani cikin malakawa ya ce ba a yi amma ba iya magana ba ne ba a kan wai fasara fasara ba malamin kirki ba malamin ɗaya na kirki a duniya wanda kace inkara ba fasara inda malami cikin malamai da aka kira malamai a duniya a yau ko na dakin ba mu inkara magana fasara suna inkarin yin ta ne da harshen gaba ɗaya nan da yan shekaru an samu wani mushkila a indiya indiya su duka fasara hudu ba kuma sun duka ba malarabcin kurin su kawo ayoyin da zan kurin da zan wa da hausa su kurin malamin liman sai hawa ta bayani ya bayani ya bayani har juma'a akan minbari ba wani larabci wannan shi ne asalin matsala a ingila a indiya aka kawo wannan mas'ala ga lazanakin fatawa ta sa'ud ta malaman saudiya aka zamana ina ga a cikin shugabancin zama akwai bin baz rahimahullah aka binciki wannan mas'alar menene abin yi bayan dib mas'alar abinda aka yi hulasa aka conclusion maganar aka riye maganar cewa shi ma abin da yi ba sallah ba ta yi ba sallah ta yi in dai a musu wa'azi sun ji hudu ba ta yi amma aka musu nasihar abin da yi idan limamin zai hudu ba ya ja ayoyin ƙur'ani yadda suka zo da larabci hadisai ya ja yadda suka zo da larabcin in ya so sai ya fasara da halishin mutanen shi haka aka ajiye wannan fatawa ta lajina fin fatawa ta malaman harami malaman saudiya zan ce to kenan waye ya ce ba a yi ya ka tambaya wani ce ba a yi waye ya ce bida ce hidda kuma hidda kuma su kuma su bida ce kawo mota ka bida kawo jirgi ka bida kawo wazi radio ka bida wannan wannan musamman malam bai san ma'anar bida ba wannan a takaice fassara hudu ba lazim ne inda ka aka ce ba fassara hudu ba to ai hudu ba wazi ce a ce duka wa'azi ba fasa wa'azi a zo kurin a yi larabci mu zo unguwa kurin mu ta zuba larabci mu karanta qur'ani mu ja ayoyi mu ja hadisai mu ta mu taimaka kurin da Allah din hankali ya ce mun yi wazi a unguwa mun je unguwa za mu yi wazi sai muka zo muka ta aya alama ta ka aya ta ka aya a ta haddace mana ji aya haddace ko ta Allah kai mu gobe ya kamsu kasan ka ma kasan ka ka ba kamsu wazi ba gaskiyar magana an wa mutane ba ta mutane sun tuma sun tuma masu hankali a san me ma'ana me duniya take ciki me ma'ana me isar da da'awa isar da da'awa a wa mutum bayani ga abin da Allah ke so ga abin da Allah bai so hatta ranar juma'a me muhimmancin hudubar juma'a a- liman zai samu mutane sai ka san liman ya iya mu'a- iya mu'amala mutane ya san mutane ya san halin su ya san mu'amala da su ya san bukatar su shi muhimmanci lazim liman ce cikin al'umma ya san bukatun mutane ya san matsalar mutane ran juma'a ne zai zo ya musu bayani sa ta hanya wurin kurakure a gyara wurin da gaba a yi ji hankali shi muhimmancin huduwa ran juma'a to an zo kurin an zuba larabci da aya an ta an ta yi ya wani wuri wani an ka yin da wani zai harbar satin satin mai zuwa wani zai fasara ta yi kawai bayan kare iya so iya misali zanen garin an wata ibirama an satin ayi wani matsala a nan garin muna maka mun ji hankalin mutane ko abin zai zo sai bayan an kare abin abin ya wakana can sati kuma zai iya maka fasara ta me aka yi me fa'idar ta ba ta fata fa'ida ba abin da ya riga ya wuce ma ɓanna ci a riga an yi ta kai ka zo ka kare rubarka ba a san a san abin da ka wadi can wani zo ya musu fasara bayan an kare in kashi ya ce an kashi in manna ce an manna ka zauna masa ai da ya ce kaza kaza kaza dibin ya ce kai kaza dibin ya ce ai kaza bayan an kare me fa'idar ta bata fa'ida komi da haka gaskiyar magana fasar hudu ba iya in dai zai yi za a iya lazim a yi ta gaskiya saboda shine a wani hudu ba balle hannu ce ko ba to ya ce ya ce wai ce ba yi ba fasara ya ka tambaye shi kun hira da mutane gurin ci gaba to shi wannan malam ya tambaya ke wani ne da bid'a bid'a eh yana gaskiya ka san kana da Imam Shatibi ya cewa ikhtiram fi din mana abu ne a cikin addini abu da sunan addini amma kuma ba addinin ba ne ba amma da sunan addini ana neman lada a wajen Allah ibada ce aka yi da sunan ibada amma ba ta da tushe a wajen wanda Allah ya aiko akwai masu ɗaukan bida akwai wani ayawa ce wani ai an yi biki an yi kaɗa da bushe-bushe an yi bida ne ba wani saɓo ne ma'asi sunan shi bida abu da sunan addini da sunan ibada kuma a abu da zai sunan ibada don neman lada wani abu a kirkire shi a can da babu shi amma misali akwai wani mu'amala zai misali irin misali wa'azi ko da'awa ko yaƙi jihadi fi sabilillah ai jihadi ibada ce ko amma ya ga malamai sun kitab ibadat ya su kawo ɓangaren sallah azumi zakka abubuwa dai na ibadat ya kawo a ta mu'amalat za ta kawo ta su jihadi ake kawo su irin su kasuwa irin su sauran ababe zai misali da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gama mota ba bai ga mikro namu ba bai hau jirgi ba bai hau mota ba ya ce yanzu tun manzo Allah bi hawo bi wazi ba radio an kawai zai a radio ka bida wannan ana ko hankali ma cikin abu abin shari'a man bida abu da sunan ibada wannan abu ne na mu'amalat ci gaba ta tsawurki ilimi abu ne za a za hawo ma kumbu abinda mikro da kana yanzu mikro ga salula ga whatsapp ga facebook ga wane ne ga sanan twitter ne ya ce manzo Allah bi facebook ba bi whatsapp ba bi kai ba kai ba bida ka gwada ka ba hankali kira abin da kira bid'a wata ibada ce za a kirkira sabuwa da manzon Allah bai yi ta ba shi ko sahabbai daga baya wani ya ga ya kamata a yi kaza kuma da sunan neman lada zan misali kuma ce maka ga ladan wa'azi a mikro ga na wata na waje misali na mai radio kun wa'azi ba zama hanyar cewa zan lasu bika ta kai maka ta zama ka nesa bai da alaka da magana bida haka ne shi bida abu da abin da ka ce suna addini kuma ba addini ba
To wannan yake tambace wai addu'a buɗe sallah ana yin ta a wuturi?
Dukkan sallah manzo Allah yana yi duka nafila sirri yana yana buɗe buɗe sallah. Annan ma yin doguwa. Annan da dukkan sallah.
To wannan yake tambace wai ana sallah da kiri ko laya?
Adam babu su musulunci musulmi na kan kamun kura ba yana na al'ada za ka gansu da ya gansu musulmi ba irin ba in ba irin wannan ma da ga musulmi kan duniya da wata laya wani guru a cikin su abin da ka san su aje a nemis masu bauta goma ka sauran a rana su aka sani a wajensu musulmi da ya zo ya wasu musulmin ya ta wani hanyar su kuma suka cin abinci suka mai da abin abinci za su ce masu ayar ƙwarani to ƙiri ƙwarani ne aka ta tana kare da kullum ta ayar ƙwarani ne to ƙiri ƙwarani ne wani mutane kurin hanya ta ta ta ƙwarani hudu na ke dan alabi ta ƙwarani kuma sai malamai ke cewa saddu da zari'a akwai wani abu ko da halaka ne idan zai wuce wata kowa taɓa na ce haramu ne da yawa suna magana ta ƙur'ani ƙur'ani ne kwanan magana ƙur'ani tele ba ga ƙur'anin an sa sunan wani an juye an gama da ƙur'ani da wani akan an sa kan kan kurciya an gama ƙur'ani an sa kan a cikin salanga yanzu shi ne ƙur'ani haka magana dama ana magana magana wannan ra'ayin wani ratarati duk abin ya zo daga baya kuma shi a nan ake kafurce ma Allah dan sa abin da ake ciki yan wa in dai mutum neman kariya yake neman biyan bukata yake wala kai huce addu'a ita ce nasin qur'ani ya kawo sunna ta tabbata ta kawo annabawa ita suke yi duka mutanen kware kai hatta da ka hore na da musan kuma da da da suke ko hatta ka horan ba in ba wanda sai abu da sabo ya ba cikin addini hatta ka horan da musan ba wani da ya da kun adda suke lawan labari ko ka tuna ka tuna ba al'ummomin cikin magabata su ma adda suke kuma Allah ne kuma Allah amsa adda amma ta son lokaci ka ce matsala ko in zai cikin matsala ne suke ba da ba suke yi ba ka dan uwa mutum duk idan kamar addu'a ka shiga da kai da te to la za ka rato shirka ka kawo cin da bakai ba sa ba a saka daji a cikin dinka a raba ka shi wani malami ke cewa Allah ya shiga wata mishi Allah ya mace ka yake ce malamin tsubu ya kura banna me wuce shi ka ce malamin tsubu ya kura banna yace kura bakin ta kashe ka zai tarba ka imanin ka amma malamin tsubu zai ci kudin ka kuma halaka ka isa ka dai ya ci kudi shi kuma ya halakar da kai mai akwai halakar da kai kamar kana shirka da Allah gwaya jawo ya kunna ji yawan abin da ake tsibbu an gama wannan an gama wannan an kashe wannan an bar da wannan an an sa cika kashi sai kullum ana yi cikin al'umma ta kasa bacci an wa wannan sihiri an fito wannan gari an haukata wannan kullum ga shana ta fama su duk wannan ɗayan tsibbu ne ɗayan wannan rata-rata ne a rata ana an sa an binne ana Allah shirya da mu kunnan wakon kai addu'a kuran Allah ka cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani ud'u rabbakum ud'uni astajib lakum Allah ce idan bayina sun tambaye ka game da ni ce musu ina na kusa yace ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira in ya kiraye ni kaje ce talikar mu mana muna alaka rata mai rata ko shirin mun ko shan misha addu'a Allah ce kuma muka umarni ud'uni ku kiraye ni duk mutum wai ba ajiyar umarnin Allah ga Qur'ani ga sunna ka yi addu'a ka kira Allah ko wani kuma addu'a wani ibada annabi ya ce addu'a ibada ce duk mutum yadda wani shi kama kami ya rata ya nan kamar dan kama kamar dan kama kura kamar dan kabar abin da yake sunna kabar abin da yake ita addu'a a baka lada ne za ka karanta ka samu lada abin da karanta in addu'a karanta ka samu lada ka karanta Qur'ani ka samu lada kuma a biya maka bukatarka duk mutum ya kuma ga shi kanta tun daga bakara ka ta tun daga Fatiha har Nasi saka ga dukkan al'ummomi annabawan Allah mutanen kwarai duk wanda Allah ke yabo addu'a suke kai hatta ma kafirin addu'a suke dukkan ka aje ka shiga ka lalame gun cikin duhu lalame cikin duhu ne ma ko nan wa kai addu'a kai ibada kuma Allah baka lada dace idan muka yi Allah zai kama ka Allah ya shirye da mu
Tsohon malam yake tambaya wai ya ake taimama.
taimama ruwaya ta Ammar bin Yasir hadisi da inganta Bukhari ko Muslim ingantattar ruwaya ko zaka bude hannunka guda hannunka guda biyu ka ɗora ko ka buga saman ƙasa ko dutse dukkan nau'in saman ƙasa an ka ɗora sai ka bushe ko ka murje ka sha fuska ka gaba ɗaya da hannunka bakin wuyan hannu bakin fuhanye ko ka shafa shi kenan na zubin ka sallah kurin ka ƙare shi ne abin da ya inganta na siffar taimama daga manzon da Allah ko sallah salama.
Malam wannan yake cewa wai abinci wanda ake kai ma alakwal wannan masu kantin wanda wato shayi ya haɗi ma ce kamar fam haka ya ce wai wannan abincin kamar da ya iya halatta ga mushina ko kuma danye kamar su mai ko soni garin tamuwa haka suna iya amfani da shi
to ne dai abin da na sani mas'alar ba magana ba kantin ko da dukiyar maraya wanda yake kulawa da ɗaune shi a gidan da yake ɗan aka yi iya da haƙƙi an da an gama shi ma'amana wanda suke kulawa da su ba ka ɗauka ba ka ba da kyauta ko ka ba wanda ba kai dai da kulawa da shi don ka a wanda wani abinci ka ci wani abinci abin da ya ci kai maka ci don hata duke mara halitta kan haka bale magana kantin kuma iyawa a cikin tsarin aikin mushe ba magana kanti ba magana ka zo kana ba ya mutane tuwo kurin koya karatu ne bai cikin aikin ka na mushe aikin mushe kurin aikin karantarwa ne aka baka wani aiki daban kulawa da yara wani abincinsu ajiye abincinsu wannan kaka wanda ya ci abinci kan haka nan in dai babu almubazzaranci ba wata banna shi zai bukata ya ce ni a waje na fahimta ta in shi ne ba bada bai mun tsammanin ko da hukumci a ciyar da yi inda ba sai da ba zai koyi ba da wata wallah wallah na'am malam wannan shine yake cewa bayan assalamu alaikum iya cewa dan Allah malam ina so a rarrabe mana tsakankanin da mazhabar salafiyya da kuma ahlus sunna wal jama'a da kuma izalatul bid'a wa qamatus sunna da kuma dariqa
aiki sabo yan uwa magana mazhaba salafiya ahlu sunna da jama'a magana izala don abu ne guda kai mawari guda illa mai manu wani ababe in aka ce salafiya asalin tushen salafiya kasan duniya asalin yan uwa kowa dukkan musulmi ne kowa musulmi ne manzana da ya zo kira aka amsa kira ga musulmi ga kafirai ga masu iman za a ce ga munafukai da gehe kafirai da gehe munafukai a ciki suke tahiyya na tahiyya manzo Allah ya zo ya sayar da sako ya koma ga Allah subhanahu wataala sai wayansu aqidu suka rika hutawa a tsakanin musulmi yanzu misali zaka an ce wani misali yanzu bangaren za a ci ga 'yan shi'a shi'a ma a ce rawafid ga khawarij ga mu'tazila ga murji'a misali cikin misalin khawarij sun farkon yan bid'a cikin musulmi khawarijawa sun rayu tare da sahabbai amma a cikin a cikin babu sahabbai a cikin su amma almajiran wasu sahabbai ne tare da sahabbai amma sahabban da ransu suka kahurta sahabbai irin su Ali irin su Usman suka ce in su ma'auya kai suka ce kahure ne to wani mutum su kawo su musulmi ko kuma suka halitta idan musulmi ya karya duk kabira an kai kun ga kawurta wajen kawarij amma su musulmi suke sun Allah musulmi amma idan su yau kai zina kun ka zama kahuri ka sha giya ka zama kahuri ka yi ƙarya ka zama kahuri gurin kuma wata hal abada ga mu'tazila mun wani misali da mu'tazila su kuma suna ga cewa idan mutum ya kabira cewa ba a ce mishi musulmi ba a ce mai kahuri yana bayan manzalatai suka kiran shi iya tsakanin wata martaba biyu shi ba musulmi ba shi ba kahuri ba gangariya ya raba kafa amma da su da da khawarijawa sun ce idan mu duk wanda ya mutu a cikin sun koyar da idan ka mutu duk wanda ya kabira ya mutu wuta har abada ba magana ceto dukkan sun tare a wajen babu ceto da mu'tazila da khawarij ga murji'a su suna ga cewa kun da ka imani kullum shi kenan imanin ka da kai da na malaka jibin na manzana da imanin ku ɗaya ne imanin kullum imani ne inda ka imani ba wanda ka zana ka shagiya ba komi kun ka ƙari da ka imani haka suke kuma musulmi ne yan wa mun zumu ɗan wa zumu misali mun zumu misali ga shi yau musulmi kuna jin sai a radio ana aka muku masu cewa su kama mun su ce wani shi ya alice su shi ne Allah su zagi Allah kuma sallah suke ko kwanan kan wani da kace yake zagi mala'ika ce mala'ika yake zagi mala'ika ku kuma kuma musulmi sallah ke ba ya kama ayar qur'ani ya ce kaza kaza ga aya ga hadisi ya ka ya zaki malaika ya ce ya ga manzo Allah magana kaji ko ciki to kuma ga su irin su cikin musulmi masalla ne wani zaka ji ya zaki Abubakar nan kwanaki asa wata wata talabijin ta nan asa aka sa talabijin kin da Hausa ba da Abubakar iya wa'azi iya zaki Aisha iya zaki Abubakar wa'azi ne kuma yake suna addini kuma cikin suna ta awafid cikin aqida kabila wa cikin wasu aqidun shi'a to zo in wani zama zama duk wannan da mai zagin sahabbai mai zagin mai zagin mala'iku yace yace mutum kawo daga kaza wace kazan kawuri duka yace kowa musulmi ne shikenan lahiya lau to wannan lalacin da ya shigo cikin al'umma shine dan a raba dan dama dan kabiwa ake cewa sai al'umma musulmi tun farko an ji abun tashi to yanzu a dan a ware ya ce salafiya ko ta ahlus sunna wal jamaa da alguda ne me ake ni an ce salafiya ko arsunan jama'a waɗanda su sun wadatu yadda addini yadda manzo Allah zo da addini ka a canza komi a yi shi yadda suka zo da shi yadda manzo Allah ya rayu da sabai addini a yi shi original shi yadda ya zo a Qur'ani da Sunna wanda suna cewa salafiya ko arsunan jama'a duk da sun suka dauki sunan su bada shi sai abin dama wanda shi ne asalin kalma ta salafiya kurin aiki ibadar Allah ba da ra'ayi ba ba wani malam wane shehu wane ka kaza shehu a kurin Allah da manzon Allah da fa'inta sahabai ya saka wani ibadar duk ibadar da sahabbai su ba kaka yi ta tun da kawo sabon addini sabon ibada da suna addini sahabbai ba sahabbai da sahabbai su ba to ba sai ake salafiya masu aiki da addini yanda ya zo ya ka ware to su wa'annan kaji da tsarin su ko to shi da kiyanin salafiya da kun gaji salafiya a arzikin jama'a dukkan a jama'ar da suke kokari su yi ibadar yadda ta zo saura kuma suna ga cewa yanzu ma kuna jin zama a nan garin ko a Niger wani zai ce ya kamata ai kaza kuma yanzu ma ya ga annabi ma ya kawo kaza ko ya shi ya shi ma ya kamata ai kaza a da magaran da magaran ko san addini ya kamata kowa Allah kaza to ka irin wannan kaga shi to ka zo sun irin sun amince da yin wani abu sabo cikin shi ya ce yan bid'a ya ce yan bid'a kina wanda shi ya yarda yanzu ma kuma suna faɗi a radio a talabijin suna ga yanzu ma addini kowa a buɗe ko zai yi wa Allah abin da ya kamata ya ma Allah to dan a ware shi aka yi magana an ga kuma izala izala kungiya ce babu aqida yan uwa izala kungiya ce ba aqida bace ba su aqida su ta wannan salafus imma ka ce al-sunna jama'a suna kan aqida ta al-sunna jama'a ko aqida salafiya amma kungiya ce a Najeriya aka sa mata hannu aka mata register a Najeriya take wa'azi irin wannan wa'azi a bar gargajiya a bar bid'a a koma ƙur'ani da sunna to tun ba ƙungiya ce bai har iyayewa ta yi kuskure ta yi daidai na ƙungiya ce kuma yawa ta ma a ce gaba ɗaya ba ƙungiya an reta iyayewa a ce an reta ƙungiya ma a ce an soke ta gaba ɗaya ƙungiya ce ba ƙida ba ce ƙungiya ce mai aiki amma mai kira zuwa kitabu sunna ƙur'ani da sunna shine ma'ana ka gane abin kenan da na ce wani ya addini zala tun ce wani ya addini zala kuma wawa ne ce mishi wawa kuma bisan ma ake ciki ba zai ce ita za a ganin su a Nijar da ƙungiyoyi ga sanan ga ya sunna ga asunar jama'a ga ƙungiyoyi da ba ka ce wani ya addinin ya addinin ƙungiya kaza kaga shirme ne babu addinin ƙungiya kaza to ita ma izala ƙungiya ce ba addini bane ba babu addinin izala har man zai ce maka addinin izala ko gaskiya ne kaza ya rubuta da Qur'ani da ma ba addinin izala da ba ta addinin izala ƙungiya ce Qur'an amma ta takardu da komai da stati da komai da gaman tayrar tana iya daidai tana iya kuskure amma manuwarta abin da ke kira musulmi su harka a bar gargajiya a bar addini na gada a yi addini yadda ya zo a ƙur'ani da sunna yadda sahabbai suka yi shi ne aikinsu ko da in kuskure mun kuskure ko na mutum ya kuskure mutum ba ba laifi bane ba ta gyara wannan ina hata a gane kenan an ga cikin mutum da fitar da da riga kace da riga da riga kuwa wani malami ne cikin malamai ya nuna shaka ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku ya ce ya kamata ku yi kawa kaza he ya zama na ya tsara wasu aura da wasu duka kuma hada dokoki ga na shiga ga mai baka kuma ka huta he ka dawo ya baka dole ya kusan kuna jima radio suna cewa ga na ka tajdidi ga na ake huta ga na ake shiga an kai kaza ka shiga wannan abu ne da iyanan abu ne zai bi- da da ana da zai abun bai koyo da kana koyo ka ce ba haka bane ba yanzu gashi abun ga sanan malamai suna huta suna huta a hili a radio a talabijin suna wadan ga na abun yake shakka ke ke dariƙa wani tsari ne wanda wani ya zama na ya tsara ka kiran bambancin wannan abu da ka ambata na hata ka gane bayani na a takaice kenan wallahi wallahi ci gaba na'am sai wata bayar Allah take tambaya ko ta ce eh abin da take tambaya ta ce wai mijinta ne ke fushi da ita har wajen kama kwana bakwai in ya ka abinci ma ko wani abu haka sai dai ko magana bai mata bai ba ta bai ba ta komai da komai shine zaki sai ɗan uwa wannan mushkila daga nan gidan radio ta gyaru an mushkila mana bai gyara ta an zama ki nasiha matsayin ki na mata ga wannan miji miji jagora ne me zai hana ke ɗan uwa ki rage faɗin rai ki rage girman kai ta ba na ruwa wani mai gida mai na maka mai matsala dole sauka dole sauka wallahi in dai mutum mai cikakke mai hankali mene mai gida in iyayewa a zaman tare iyayewa kiwon laifi sun kimishi ma shi ya- ya wajen yi ma bakwai ki da ke bakwai mana ba shi a wajen abu ne mai laifi kenan a nan sai a gane juna mene maka mai gida ya haƙuri mene maka ka saka saka to ladi musamman na yamma in kuma ka laifi ne mana ƙara ba shi kenan minti ɗaya minti biyan ƙare amma ke ba ki zo ki ce ba shi kenan ke ma kin hau to kin ga wannan ko da kin tambayi malam irin wannan rikici yar uwa malam bai gyara shi tsoho bai gyara tsoho bata gyara shi tsakanin ke da mijinki ku biyar a cikin gida ku yi kusa ku gyara wani abin akan kafin mai fito waje shi kun nasiha ta wannan abin aka yi haka nan ko kai ne namiji kaga ta yi hushi ka samu da ka tambaye ta me aka yi ta ta hushi kaga ka hushi kaga an gama da ce sai ka tambaye ta me aka yi me na miki to wannan abu wani abu me aka yi tun ta hushi ka sa baban zaura ta hushi iya mata an kawo ta labarin ƙarya ta ji ta ji ta dole in wani ya buƙatar gane juna tsakanin ma'aurata kai ya zamanto kai ka rike aranka ita rike aranta kowa ya kumbura duk da abin ya hushi shikenan ya hushi ya watse kurin haka i kokari ki tambaye shi me na maka mai gida ya hakuri in kwa gisa ke lahin ki ce ya yi miki ba shikenan ba an gare Allah ya shirya mu Allah ya sa ruwan sanyi a cikin zakatan mu amin amin to sai wan- wannan shi kuma yake tambaya cewa ina hukuncin mutumin da zai shiga gaban liman liman iya cikin masallaci shi kuma daga gaban shi haka ya yi sallah ya yi matsayin shi sallah yan wa abinda wani muke magana cewa duk wanda ya sallah a gaban liman ba uzurin ko bai sallah kwar babu sallah ga wanda zai sallah a gaban liman ba uzurin komai alhali akwai wuri a baya kurin liman bin shi ake nan zan ke cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi dama an ce wani liman ne shugaba ne jagora ne don ku yi koyi kuna ga ya kaza ku yi kaza to kai kana gaban liman to da za ka yi koyi kaza zama jima'i na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya ne hukuncin yin zane ko kuma desa a musulunci desan abu ɗaya da da manzo Allah hana desan da abu mai rai wanda manzo Allah hana shi ya hana desan ki abu mai rai ya ce in ba makawa ka ka yi icce da wani gini wani abu daban da marare amma mai rai annabi manzo Allah hana na fatar na Abdullahi bin Abdullahi bin Abbas ne wani ya zo mai tambaye mutumin iya aikin shine abincin shi kenan abincin shi kenan sai saka yake zana guni ne yi ita shi huska ya ja ya bata da ciwo zai ce kai ka samu zaka yi kuma maka wannan na wannan da gaza kai zai da abincin ka ne annabi ya ce ba yi haramu ne in ka dole ya kai ko nan ka je ka yi abu wanda yake bashi da rai haka ibn abbas ya ga mishi na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya cewa kamar mutum ne bai da lafiya iya wani waje daban kenan ko iya wani gari daban iya wani wuri daban wai kai wata irin addu'a za ka yi shi
to wannan cikin wuraren addu'o'inka kunan zaka roki Allah Allah ya ba wa lafiya Allah mushfi Allah muafi kamar addu'a ko da wasu Allah ka yayewa wani Allah ka bashi lafiya duk wuraren addu'o'inka na sujada ko cikin dare sa cikin addu'a ka roki Allah Allah Allah ya bashi lafiya shine kuna abin yi kuna
to malam wannan mai tambaya na take cewa wai mai takaba za ta to ihe ya zama to kamar ma'aikaciya ce kamar madankin lakwal haka wai za ta yi- bayan kwana arba'in addini ya ba ta dama ta zauna a gida ko kuma sai waje ta koma wajen aiki yan uwa wata magana da ta za mu ce ta al'adunmu a nan ko ta malam bahaushe wai ta kaba akwai kwana arba'in ta kwana arba'in kuma ya ta sauya zane ya ta koma wani matsayi daban wani wani hira ce ba shari'a ba ce ba ta kaba ba wata kwana arba'in ta kaba ta kaba ce Allah ya nasanta a nassun Qur'ani walladhina tawaffawna yadhuruna azwajan yatarabbasu yatarabbasu bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashran Allah ce wanda suke mutuwa su bar mata wannan matan za su yi zaman jira arba'ata ashhurin wa ashara kwa wata hudu da kwana goma ba magana arba'in a ciki da kwana daya na biyu na goma na arba'in na sattin sai ayin wata hudu da kwana goma a nan abin da ake maganar in har ta kai maganar darura huta ta darura ko misali ma'aikaci ce duk abu da na darura in ya kama ana iya huta amma a dawo gida a kwana ko ba kwana ran ba ya kwana ran ba ko kwana ne ko kwana ne ma huta ta kama amma huta ba dalili shi ne ba a yi misali hujjar da cikin abin da kawo ko ta bayar Allah tana cikin idda sai wani cikin sahabbai sai ya ganta ta hoto za ta yi garkatta garkatta sai mamancin garka da aiki ya ce wance ki da ke daga zata ta ta ta rasulullah ka ji abin da wani gani ya ga na hoto ya ce mun kaza kaza annabi ce ki je ki yi aiki da gonaki ki yi aiki da gagare ki je ki tu iyawa zaki a wani kanki ko ki a wani wani a ganin maza ga manzo Allah bai hana ta wuta ba amma hai mata bayan bayanin abin ta dauko a cikin garkarta sai a wani ta ko a wani wani kenan magana huta sam sam ba hana ba in ta kama huta zaman gida ya kamata hai amma in huta ta kama da ruwa irin misali zama ka ciya gwamnati bai amince ka zama gida wata hudu kwana goma bai wa gwamnati hila kore ba hila ai kora ma kenan idan ta kama wata daruwa ta duk wata daruwa in ta kama aka wuta eh, bai cikin hani wanda aka hana a ga mai takaba wallahu alam
to malam wannan yake ta- tambaya wai ina hukuncin wasanan nangi da ake yi tsakanin al'umma kamar babarbare da bulaci
shi musulunci bai hana ba da tattauna a shakata amma gaskiya muka ce wasan dan- nangi da ake yi a shar'ance sauri da yawa yana saba ma shari'a da yake saba ma shari'a wani zai zo abin da ba a yi ba dan misali misali da ake misali na- nan da yawa nan namu bare bari da fulani sai a shirya ma na ba hulata a ce hulla ya kaza ta dariya a yi na abin da yawa shari na da yawa shari na za a yi a zo a yi ta dariya kaza kaza kaza wani a yanzu cewa wani barbare ya sha wani kan lidde wani abin da ake dai to gaskiya a ciki ana wa mutane ƙarya ko shari don a yi dariya cikin musulunci bai yarda da wasan ƙarya bai yarda da a yi wasa don a yi dariya a yi ƙarya haramu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam iya magana cewa wailul liman liman hadisin nas fa kazib lidikum liqaum ta wailul walil walil ka da ruwa walil cewa nan misalla ke cewa bane ya tabbata ga wanda zai yi magana cikin mutane kurin dan ayi dariya manzala ce wailun azaba azaba gare shi yan yan wanda sai magana irin dai namu nan da ake na nangi ko a zo mutane a mantuwa ko ni kuskure a dora mai diya a ce sai ya biya kuɗi kaga duk wani mutum cara gaskiya magana kurin gaskiya na abubuwan kuma a bar su yana lahiya kurin dan dai ba hana ba dan tattauna a yi hira wannan amma wani a yi ƙarya a yi shari gaskiya bai dacewa bai halitta ma
to sai eh, tambayar ta biyu take cewa wai mai cin haram wai sallar shi tana karbuwa wannan malamai magabata sun tattauna kan mas'ala duk da akwai ruwayoyi amma suna da matsala wajen inganci amma dai cewa bangaren ibada daban ya sallah ba ta sake ta amma abin da yake tabbata na shi karara duk mai cin haram yana nisanta ga ubangiji ana ga abin da nasi zo karara kan shi ba amsa addu'ar shi ka je cikin nasi karan da ya zo ka bani kariya iya sa bala'i Allah ya sa mu hijabi tsakanin kai da shi amsa addu'a ka Allah kiyaye ta halaka to sai dai hallo kan magana shi mai cin haram kin nan ya ce akwai wanda yake cewa wai iya ci ne ci zaman larura wai kaman in in Allah ya wadata shi zai biya ya ce wai iya nan a matsayin bashi ko kuma a ne a ba shi kun haram take ci ko in mutum ya ce mutum ya cin haram kuma ina ga lokaci ya ce muna fatar a yi haƙuri Allah kai mu shirin gaba sai dai akwai masu bara addu'o'i akwai kuma wanda suka yi misaji na gaisuwa da yawa to muna fatar Allah subhanahu wataala ya biya dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya tabbatar da mu akan addinin shi akan sunnar shi Allah ya cika mu da imanin ajalin mu yazo insha Allah ki fata ku Allah biya bukatun mu dukkan alkhairi gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته